ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi a wannan yammaci na ranar Litinin yau muna goma ga watan Ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1400 da arba'in da shida wanda kuma yake daidai da goma ga watan uku miladiya ta da biyar. a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun inda yau za mu ci gaba da tafsirin faɗar Allah subhanahu wa ta'ala ulman biyadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi da fara daga nan
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون
الله سبحانه وتعالى يقول قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون Allah ce kulka gaya musu man bi yadihi malakutu kulli shay'in wane ne mulkin komai yake a hannunsa wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi shine yake bada kariya amma ba a iya kare wani daga gare shi in kuntum ta'lamuna in har kun sani sai yaquluna lillah Allah ce za su ce Allah ne za su ce na Allah ne to kulka gaya fa anna tusharun ta yaya ne ake tafiya da hankalinku Allah subhanahu wata'ala ya kafa wa kafirai hujjoji masu tabbatar da cewa shi kadai ne abin bauta shi kadai ya cancanta a bauta masa sannan hujjoji masu tabbatar da cewa bayan mutuwa akwai tashi Allah zai sake tashin bayansa halittunsa bayan sun mutu domin ya musu hisabi ya musu sakayya akan ayyukansu wanda suka kyautata ayyukansu Allah ya musu kyakkyawan sakamako wanda kuma suka munana ayyukansu su ga mummunan sakamako wal iyazu billah waɗannan hujjoji guda uku na ƙarshe ubangiji subhanahu wata'ala duk ya faɗe su a sigar a sigar tambaya qul man rabbus samawati qul man rabbul qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sai qul man rabbus samawati as-sab' ورب العرش العظيم سيقول من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه dukkaninsu ubangiji subhanahu wataala ya kawo waɗannan hujjoji a siga ta tambaya wanda ƙarshen kowace tambaya kuma ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗar ansar da za su faɗa tabbas duk za su ce waɗannan abubuwa duka mulkin Allah ne tun daga mulkin ƙasa da abin da yake cikinta da sabbai bakwai da al'arshi mai girma sannan kuma da mulkin komai da komai duk za su yarda cewa na Allah ne to a ƙarshen kowace tambaya bayan ubangiji subhanahu wata'ala ya bada ansa yana yin dajiya da wata magana wadda za ta zama ta rufe wannan magana da wannan tambaya ko wannan ansar da aka bayar na farko ya ce afala tazakkarun na biyu kuma ya ce afala tattakun na uku kuma ya ce fa'anna tusharun to waɗannan ayoyi duka suna nuna mana cewa duka kafirai sun yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala shine mahaliccin sama da ƙasa babu wani daga cikin kafirai wanda ya daidaita Allah subhanahu wata'ala da abubuwan da yake bauta ya daidaita abin da yake hadawa da Allah a zatin ubangiji ko a aikinsa ko a sifarsa hatta majusawa as-sanawiyya waɗanda suke cewa alloli biyu ne akwai allan haske akwai na duhu allan haske shine ya halicci alheri allan duhu kuma shine allan sharri to ko ko su basu daidaita cewa waɗannan alloli biyu da suke bautawa cewa daidai suke da Allah mahaliccin samai da ƙasa ba hakanan ahlut tasrif waɗanda suke cewa Allah uku ne ko su basu yi da'awar cewa akwai wani mahalicin sammai da ƙasa ba Allah ba hakanan waɗanda suke sabi'awa as-sabi'una waɗanda suke bautawa taurari ko su ba su yi da'awar cewa akwai wani mahalicin sammai da ƙasa ba Allah ba hakanan waɗanda suke bautawa gumaka da masu bautar kaburbura dukkaninsu ba waɗanda suka yi da'awar cewa akwai wani mahalicin sammai da ƙasa ba Allah ba don haka kafirai koda sun sha bamban a kalar shirkar da suke yi wa Allah amma sun haɗu gaba ɗaya akan cewa Allah shi kaɗai ne mahalicci shi yasa ubangiji subhanahu wata'ala ya musu hujja da abinda kowa da kowa ya yarda da shi shine kasancewar ubangiji shi kaɗai ne mahalicci to me yasa bayan yarda da cewa Allah shine mahaliccin sammai da ƙasa shine mai mulkin komai da komai za ku ɗauki bauta ku miƙa ma wani ba Allah ba ku riƙa bauta ma wani ba Allah ba ku riƙa bauta ma wasu kuna cewa su za su cece ku a gurin Allah subhanahu wata'ala tare da cewa kun yarda da ubangiji subhanahu wata'ala ba ya da abokin tarayya a cikin rububiyya to wanda ko yake shine ubangiji mai cikakken iko to ai shi ya cancanta a bautawa to wannan ita ce hujjar da ubangiji subhanahu wata'ala ya musu a ƙarshen kowace hujja Allah ya rufe da wata dajiya afala afala tazakkarun afala tattaqun fa anna tusharun afala tazakkarun ba za ku yi tunani ba ba za ku ji tsoro ba za ku kiyaye dokar Allah ba sannan fa anna tusharuna ina ake tafiya da hankalinku wasu daga cikin malamai suka ce fuskar kawo waɗannan wannan dajiya a ƙarshen kowace aya cikin ayoyin nan uku ayar ta farko bayan Allah subhanahu wata'ala ya ba ya ba da labarin cewa kafirai idan aka tambaye su wane ne ya halicci sama da ƙasa ko wane ne ke da mulkin sammai afuwar wane ne ke da mulkin ƙasa da abin da yake cikinta to dukkaninsu za su tabbatar da cewa mahaliccin ƙasa da abin da yake cikinta da abin da yake kanta Allah ne to idan suka tabbatar da wannan sai a ce da su afala tazakkarun to ba za ku yi tunani ba tunda har kun tabbatar da cewa shine yayi wannan halitta ta farko me yasa ba za ku yarda da cewa zai iya halitta ta biyu ba walaqad alimtum an-nash'atu al-ula la ce falawla tazakkarun tunda har kun yarda da cewa halittar farko shi yayi ta shi halicci sama shi halicci kasa da abin da yake cikin kasa gaba daya to me yasa ba za ku yarda da cewa kuma shine zai sake halitta ya sake dawo da halitta bayan mutuwa ba sannan bayan ubangiji subhanahu wataala ya yi musabbaye su game da sammai guda bakwai da al'arshi mai girma waɗanda su ne mafiya girman abinda a mafiya girman abinda ake gani na halittun ubangiji subhanahu wataala suka yarda kuma cewa waɗannan duka mulkin Allah ne subhanahu wataala to idan kun yarda waɗannan abubuwa duka manya-manya da kuke gani a sammai har ma da al'arshi mai girma duka ƙarƙashin mulkin Allah suke ta yaya ba za ku ji tsoron saba masa ba wanda yake da irin wannan ƙasaitaccen mulki dan menene kuke da ƙarfin hali har da kuke iya saba masa yasa ce afala tattaqun bai sa ba za ku yi takawa ba ku guji saba wa Allah ku za ku bi dokar Allah subhanahu wataala sannan a karo na uku bayan Allah subhanahu wataala ya yi musu tambaya game da malakutu kulli shai mallakar dukkan wani abu komai da komai ƙarami da babba da wanda ake gani da wanda ba a gani duka kuma sun yarda cewa mulki da su gaba ɗaya na Allah ne to kaga abin ya girmama kuma sannan shi ne yake ba da kariya ga wanda ya ga dama kuma babu wani wanda ya isa ya kare wani idan Allah subhanahu wata'ala ya nufi wani abu na cutar na cuta gare shi in Allah ya nufe shi da hukumar sa babu wanda zai iya kare shi wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal Allah ya ce duk sanda Allah ya nufi wasu mutane da azaba ai babu wanda zai iya tura wannan azabar ya dakatar da ita to idan ya zanto har haka wato Allah shi ne mai wannan sifa kuma kun yarda da haka amma kuma duk da haka ake yaudarar ku kuna sawa Allah kishiya kuna ɗaukar sifofin Allah kuna ba ma wani Allah kuna bauta ga wani Allah kuna yarda cewa wani Allah shi zai yi muku ba Allah ba shi zai kare ku ba Allah ba to kaga abin ya tsananta kenan ya girmama in dai har kun yarda da cewa shi ne yake da mulkin komai da komai karkashin tasarrufinsa yake shi yake sarrafa shi yadda yake so shi yake yin abin da ya ga dama kuma ba wanda ya isa ya hana shi yin wani abu in ya so amma duk da haka kuma kuke ɗaukan bautar Allah ku ba wani Allah to kaga abin ya wuce hankali kuma ya nuna cewa ba ma kwa tare da hankalinku shi yasa ya ce fa'anna tusharun ina ke tafiya da hankalinku wato Allah subhanahu wata'ala ya kwatanta su da waɗanda suka zanto ma sun rasa hankalinsu har ma ba za su iya bambance abu mai kyau ba da wanda ba shi da kyau ba za su iya bambance abin da zai amfane su ba da abin da zai cutar da su saboda sun rasa hankali ubangiji ya tunatar da su wannan tare da cewa sun yarda shi ne ya halicci Allah ya halicci komai da komai kowa da komai to wannan shi ne hikimar ubangiji subhanahu wataala ya nanata waɗannan abubuwa a wannan dajiya sau uku a ƙarshen kowace aya an yi amfani da kalmar asihir domin asihir yana nufin tafiyar da hankalin mutum ya rika kallon abu ba yadda yake ba an ce an masa sihiri shikin an tafiyar da hankalinsa abubuwa zai rika ganin su ba daidai ba yasa ce fa'an na tusharun ina ke tafiyar da hankalinku kuke zama kamar waɗanda aka yi wa sihiri ba kwa iya bambance gaskiya da ƙarya ba kwa iya bambance daidai da abinda ba daidai ba ba za ku iya bambance abinda zai amfane ku ba da abinda ba zai amfane ku ba sannan sai Allah ce bal atainahum bil haqqi a a ba haka bane bal ba haka bane waccan magana da suke faɗa in hadha illa asatirul awwali wannan magana ba haka take ba maganar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu alkur'ani da yake karanta musu da wa'azi da yake musu da maganar da yake gaya musu ta cewa akwai ranar tashin alkiyama akwai ranar ƙarshe za a tashi za a musu hisabi suke ganin cewa wannan tatsuniya ce ba gaskiya ba shi ne Allah ce bal abin ba haka yake ba a tainahum bil haqqi mun zo musu ne da gaskiya saboda haka abinda ake gaya musu din nan na cewa za a tashe su bayan sun mutu ko kuma a'a Allah shi kada ya cancanta abautawa wannan gaskiya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to daga Allah ne shi yasa anan yace bal atainahum bil haqqi Allah ya nuna shi ya zo da ita da gaskiyar saboda shi ne ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan sako duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na addini koyarwa ce ta ubangijinsa kuma umarni ne da hani daga ubangijinsa wa innahum lakazibuna kuma lalle su makaryata ne magana da suke cewa in haza illa asatirul awwalin ƙarya ce kawai suke surfawa saboda haka ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da gaskiyar abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa abinda alqur'ani ya zo da shi na tauhidi tabbatar da kadaitar Allah subhanahu wataala da cancantar abauta masa kada abauta ba wani ba shi ba sannan sai ubangiji subhanahu wataala ya ce mattakhadallahu min waladin Allah bai riki da ba wa ma kana ma'ahu min ilah ba wani abun bauta tare da shi idan da kuwa haka ne na zahaba kullu ilahin bima khalaq da kowane abun bauta ya ya kebanta da abinda ya halitta wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin su yayi rinjaye akan sashi subhanallahi amma yasifun barki ya tabbata ga Allah gabarin abinda suke sifanta shi da shi bayan Allah subhanahu wataala ya gama kafa hujja akan kadaitakarsa da waɗancan hujjoji guda bakwai da suka gabata ya tabbatar da cewa lalle shi kadai ne ya cancanci abauta masa kuma shi ne yake da cikakken iko yake da cikakkiyar ƙudura yana iya dawo da halitta bayan mutuwarsu bayan ya tabbatar da wannan sai kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya kafa hujja akan kore masa ababen tarayya tunda shi kadai ne Allah kuma hujjoji ne sun tabbatar da wannan cewa shi kadai ne abin bauta to ba zai yiwu ba kuma a ce yana da ababen tarayya a sama ko a ƙasa Allah ce mattakhadha Allahu min waladin Allah bai riki da ba Allah bai riki da ba wato babu wani da da ubangiji subhanahu wataala ya rika wanda da ba ya daga baya ya same shi al-ittikhaz yana nufin bayan ubangiji subhanahu wataala ya zama allansa ko yana allansa kuma daga baya zo ya rike abu shi yasa aka ce ba ba ce ba ma ce bai haihu ba sai aka ce bai rike da ba kaga shi dan zai zo ne bayan samuwar duk da yana zuwa bayan bayan samuwar uba samuwar da tana zuwa bayan samuwar uba kaga shi wanda za a ce dan Allah ne ma'ana ya zo bayan samuwar Allah kaga kenan farare ne yana da farko kenan shi ko Allah ai bai da farko aka yi amfani kuma da walad kalmar walad don maza da mata duk su shiga ciki saboda kalmar walad da larabci tana nufin maza ko mata shi yasa Allah ce yusikumullahu fi auladikum sannan ce lizakari mithlu hazzil unsayni saboda kalmar walad a larabci tana daukar ma'anar namiji tana daukar ma'anar mace duka biyun suna shiga karkashin kalmar walad sau aka ce mattakhadha Allahu min walad masu cewa Allah subhanahu wataala yana da ƴaƴa mazaje kamar masu cewa Annabi Isa ko Uzairu ƴaƴan Allah ne to ubangiji subhanahu wataala ya ƙaryata wannan haka nan masu cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to su ma Allah ya ƙaryata wannan saboda haka ubangiji bai riki wani ɗa ba maza ne ko mata ne duka bai da wannan kuma ɗabi'arsa ta ubangiji ta Allah idan har ya zama shi ne Allah ya sifantu da sifa ta ilahiya yake da cikakkiyar rububiya ba zai buƙaci ɗa ba domin abin da zai sa mutum ya buƙaci ɗa ko dai san ya bar baya ce yana san ya bar baya to shi ubangiji ai baya da baya kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram saboda ka ubangiji yana nan saka baya buƙatar wani wanda zai bari wanda za a rika ganin shi ana tunawa da shi kamar yadda mu ƴan adam mukan so mu haifi ƴaƴa saboda a rika tunawa da mu ko da babu mukan so ƴaƴan mu su yi ƴaƴa mu samu jikoki saboda a dade ana tunawa da mu a dade ana to Allah baya buƙatar wannan saboda huwa al-awwal wal akhir farkon sa baya da farko ƙarshen sa baya da ƙarshe saboda haka dan wannan ce zaka sa a rikida Allah baya buƙatar da in kuma mutum zai rikida ne mutum yana rikida ne don ya ce ga wani abu nashi daga gare shi yake wato ya ji cewa ya mallaki wani abu nasa ne ana nunawa ana ce wani ɗanka ne ce e ɗana ne ɗana ne ko in yana bayani ya ce yanzu ‘ya'yana kaza wato ya mallaki ‘ya'ya kaza kamar da zai ce gidaje na kaza motoci na kaza dawakai na kaza shanu na kaza yana tutiya da wani abu da ya mallaka saboda biya ce ta dan adam da Allah subhanahu wataala ya halicce shi da ita fitra ce cewa ya mallaki wani abu saboda haka in ya zanto bai samu da ba zai ga cewa ya rasa wani abin da ya kamata a ce ya mallaka to ubangiji subhanahu wataala kun yarda cewa man bi yadihi malakutu kulli shay'in cewa shi yake da mulkin komai shi da yake da mulkus samawati wal ard shi da mai mallaka sama da ƙasa da abin da yake cikinta ta haka komai da komai nashi ne sauraka kaga shi ba zai buƙaci wai ya samu ɗa ba saboda ya alfaharin cewa ya mallaki ɗa yau duk wani wanda yake a doron ƙasa ko a cikin samaniya ko a ma'ina yake bawan Allah ne bayansa ne halittarsa ne shi yake da iko da su saboda haka kaga in wannan ce za ta sa a buƙaci mallakar ɗa Allah baya buƙatar ya mallaki ɗa kuma saboda mukan buƙaci mu samu ƴaƴa saboda su taimaka mana su taimaka mana lokacin da muka tsufa muka yi rauni muke buƙatar waɗanda za su tallafa mana cikin lamuranmu za a ce za a so a ce mutum yana da wannan da zai taimake shi to ubangiji subhanahu wata'ala babu wani rauni tare da shi ba zai buƙaci taimakon kowa ba baya buƙatar Allah baya baya buƙatar wani taimaka masa inda zai buƙaci taimako zai zama gajiyayye to da ba zai zama Allah ba da ba zai zama Allah ba saboda haka ubangiji subhanahu wata'ala baya buƙatar wannan baya buƙatar mu'in ya taimaka masa ko da zai agaza masa dan haka dukkan wasu dalilai da zai sa a buƙaci yaya Allah baya tare da waɗannan dalilai baya tare da waɗannan larurorin da za su sa a mallaki da Allah baya baya da wannan yasa ce mattakhadha Allah min walad bai riki da ba duk da cewa yawancin masu shirka da Allah subhanahu wataala su ne wanda suke bautar wani abu ba Allah ba ba wanda suke cewa Allah yana da yaya ba masu cewa Allah yana da yaya kadan ne ko a cikin larabawa waɗanda suke bautawa wasu gumaka suna cewa mala'iku suke bautawa banatin la'i ba duka bane masu bautar gumakan sun cewa bana abuduhum illa li yuqarribuna ila allahi zulfa su suka fi yawa masu bautar gumaka ba masu bautar mala'iku ba sannan a cikin al'ummomin da suka gabata waɗanda suka bauta ma wasu ba Allah ba yawancinsu suna bauta gumaka ne ko su bauta ma wasu al'ajramus samawiyya su bauta wa rana ko wata ko taurari amma duk da haka ubangiji subhanahu wataala anan sai maimakon ya kore sharik sai ya kore alwalad saboda kore walad korewa Allah ya korewa kansa da ya hada ya game kore dukkan wani abokin tarayya dukkan wani abokin tarayya saboda shi wanda za a haifa zai ga cewa za a ga cewa ai tunda Allah ne ya haife shi to shi ma Allah ne tunda duk abin da ya fito daga wani jinsi shi ma wannan jinsin ne duk abin da mutum ya haifa shi ma mutum ne duk abin da dabba ta haifa dabba ne saboda haka kasancewarsa ya wani bangare ne na Allah yadda suke faɗa kaga shi ma zai zama zai zama Allah ne zama kan ya zama Allah ne ya zama abokin tarayya to ubangiji subhanahu wataala ya kore dukkan wata irin tarayya da shi idan har ya kore cewa yana da yaya waɗanda za su iya zama abokan tarayyarsa wa ma kana ma'ahu min ilah sannan ba shi da wani abokin abin bauta tare da shi wannan shine nafiyu sharik babu wani abin bauta tare da shi ubangiji subhanahu wataala shi kadai ne wanda ya cancanci abauta masa domin shi kadai ne ya halitta duka abinda suke halittu na ƙasa da sama duk bayansa ne halittarsa ne don haka shi kaɗai ya kamata a bauta masa sai Allah ce sannan Allah ce idan laza haɓa kullu ilahi bi makhala inda a ce akwai abin bauta banda Allah ko tare da Allah to da kowane abin bauta ya keɓanta da abin da ya halitta kaga wannan shi ne ita ce hujjar cewa Allah subhanahu wataala shi kaɗai ne ba shi da abokin ba shi da abokin tarayya amma sai aka gabatar da hujjar aka aka gabatar da natijar shine mattakhadha Allahu min walad wa ma kana ma'ahu min ila wannan ita ce natijar shine abin da ake kira al-matlub al-matlub ko an-natija takan zo ne bayan dalili bayan ka kawo dalili dalili sai haifar da da abin da kake so ka kafa wa dalili akai shine natija da karshe to amma anan sai aka gabatar da al-matlub akan dalili saboda me saboda a nuna maka cewa wannan abu ne wanda yake a fili a bayyane yake ko ba a baka dalili ba ya kamata hankalinka ya baka wannan cewa mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah aka fara gabatar da abinda ya kamata a ce shi aka aka jinkirta a ambato shine natijar aka fara gabatar da ita don a nuna maka cewa abu ne a fili Allah bai rikida ba abu ne a bayyane baya bukatar ma sai an gaya maka wata hujja ka fahimci cewa Allah ba shi da abokin tarayya a bautarsa sannan a nan za mu ga an gabatar da korewa Allah ɗa sannan kuma aka kore masa sharik mattakhadha Allahu min waladin sannan aka ce wa ma kana ma'ahu min ilah mattakhadha Allahu min waladin korewa Allah ɗa kenan wa ma kana ma'ahu min ilah ba shi da wani abin bauta tare da shi wannan kore masa abokin tarayya sai aka fara kore masa ɗa sannan kuma aka fara kore abokin tarayya saboda a ababen da wasu suke bautawa suna cewa mala'iku shubhar su tafi karfi akan waɗanda suke bautawa gumaka misali suke bautawa duwatsu waɗanda suke bautawa mala'iku kaga ba a gansu ba ma balle a ga cewa ai ba allolin bane ba a gansu ba ballantana a ga alamomin da suke nuna cewa su ba Allah bane da haka shubhar su sai tafi karfi ba su cewa mala'iku ƴaƴan Allah ne misali ko da su ce wasu annabawa ƴaƴan Allah ne kamar da su ce annabi Isa dan Allah ne ko Uzair dan Allah ne waɗannan suna da wata shubha da take da ƙarfi ga waɗanda ake faɗa ma wannan maganar saɓanin waɗanda za su bauta wa gumaka duwar watsu shubha su ba ta da ƙarfi to shi yasa sai aka fara kore alwalad aka fara ko aka fara kore abin da ya shafi ƴaƴa sannan kuma Allah subhanahu wataala ya kore abokin tarayya Allah ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq da a ce akwai wani abun bauta tare da Allah da kowane abun bauta ya kadaita ya keɓanta da abin da ya halitta saboda haka idan ya zanto abun bauta ba ɗaya bane alloli ba Allah ba ɗaya bane akwai alloli da yawa kamar masu cewa uku ne misali ce Allah uku ne to kaga shikenan wani sai ya tafi da ƙasa ya zama ita ce tashi da ƙasa wa mafiha su ne nashi wani kuma Allah ya ce to shi kuma sama da abin da yake ciki su ne nashi wani kuma ya ce abin da yake tsakanin sama da ƙasa su ne nashi shi kenan sai a yi wa duniyar a yaga a kacaccala ta kowa ya ja nashi ya ce ga iya nashi to ka gaya min yadda za a yi rayuwa ta tafi na ƙasa suna buƙatar abin da yake sama na sama suna buƙatar ƙasa za ka kowane halitta daga cikin halittun da kowanne akwai bukatar da yake da ita zuwa da uwansa to da aka yi wa in aka yi wa duniyar ayaga halittar gaba ɗaya alkawun aka yi masa ayaga kowanne allah ya tafi da nashi to kaga barna ce za ta samu don komai zai lalace munan da muke ƙasa muna buƙatar hasken rana muna buƙatar muna buƙatar ruwan sama muna buƙatar waye muna buƙatar waye to kuma ba a hannun allah mu suke ba to kaga rayuwar kuma sai ta shiga hatsari ba za ta tafi daidai ba to shi yasa a wani guri Allah ya ce a cikin wannan surar suratul anbiya afwan da muka wuce a baya law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wasu abubuwan bauta a cikin sabbai da kasa ba Allah ba la fasadata da sabbai da kasa din sun sun baci da sun lalace sun ruguce shi yasa as-sa'idi yake cewa i'tabir bish-shamsi wal-qamari wal-kawakib as-sabitati kai la'akari da rana da wata da sauran taurari waɗanda suke as-sabita da suke tsaye was-sayyara da taurarin da suke gudu fa innaha mudkhaliqat wa hiya tajri ala nizamin wahid ka lura da cewa waɗannan halittu duka tun lokacin da aka halicce su suna tafiya ne bisa tsari daya watartibin wahid bisa tsari guda daya kulluha musakharatun bil qudra dukkanin su kudarar ubangiji daya ce take gudanar gudanar da su mudabbaratun bil hikmati li masalihil khalqi kullihim kuma ana gudanar da su gaba daya saboda maslaha ta maslahohi na na halitta gaba daya laysat maqsuratan ala maslahati ahadin duna ahad Allah bai halicci sammai da ƙasa da rana da wata da rika gudanar da su saboda maslahar wani baban da wani kowa da kowa yana morar wannan maslahar walan tara fiha khalalan wala tanaqudan kuma tunda Allah ya yi su ba a taba ga wani tasgaro ko wani wato wani abu na nakasa tare da su ba taba ganin wani tasgaro ko wani nakasa tare da su ba wala mu'aradatan fi adna tasarruf ko aga cewa sun samu karo da juna a cikin dukkan gudanar da su da Allah yake yi fa hal yutasawwar an yakuna zalika taqdira ilahaini rabbaini shin zai yi a hankali a ce wannan duka gaba ɗaya a ce a ababen bauta guda biyu su suke gudanar da waɗannan abubuwa kuma abin su tafi haka a cikin tsari ba zai yiwu ba saboda haka da Allah ce idan lahaba zahaba kullu ilahin bima khalaq wannan hujja ce ubangiji subhanahu wata'ala yake bayarwa akan cewa ba zai yiwu ba a ce akwai wani abun bauta ko wasu ababen bauta tare da shi a maimakon ubangiji subhanahu wataala ya kafa hujja akan ba shi da da tunda ita ce magana da aka fara mattakhadha Allahu min walad ita ce magana da Allah ya fara korewa Allah bai riki da ba sannan sai ya ce wa ma kana ma'uhu min ilah ba shi da kuma wani abun bauta tare da shi sai ya kawo hujjar abu na biyu shine ba shi da wani abun bauta tare da shi sai idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq bai kawo maganar a ‘ya'ya ba wanda su ne maganar da aka fara yi to saboda mai saboda in aka kore dukkan wani abun bauta aka tabbatar da abun bauta ɗaya an kore ‘ya'ya saboda idan da da akwai ‘ya'ya to za su zama su ma abun bauta ne ɗin kananin rahmani walan fana awalul abidi ka ce in har Allah yana da ɗa to ni ne farkon masu bautar ɗan don shi ma zai zama Allah ne kenan to saboda haka in har an kore samuwar wani abun bauta tare da Allah to wannan yana nuna Allah subhanahu wata'ala bai dada tunda da yana dada da shi ma ya zama abokin tarayya abokin bauta tare da Allah kuma abin da sananne cewa galibi shi da yakan so ya gaji ubansa ya zama yana da wani abu na wani wato wata daukaka ko wani iko da ubansa yake da shi shi ma yana da shi ko da uban yana nan wanda yake dan gwamna shi ma so kidi inda yaje ya nuna ikonsa shi dan gwamna ne ko dan shugaban kasa ne ko dan kaza ne ba zai hakura ya ce sai bayan ba gwamnan ba in ya zama ba gwamnan shi ba ba shi saboda haka a lokaci guda shi ma zai rika nuna isarsa inda duk yaje to haka nan da a ce a ce Allah yana da da to shi ma duk inda dan yaje zai nuna shi ba wani bangare ne na Allah saboda haka shi ma wani karamin Allah ne to kaga ya zama abokin tarayya ga Allah shi yasa ubangiji da ya tashi hujjar sai ya kawo hujjar da ta tafi kore abokin tarayya da shi sai ce idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq sannan ce wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da sashin su yayi rinjaye akan sashi wato da kowane abun bauta ya nemi ya rinjaye dan uwansa ya kwaci abin da yake tare da shi ya hada da nasa don ya faɗaɗa masarautarsa ya faɗaɗa ikonsa kamar yadda aka sani bisa a bisa ɗabi'ar ɗabi'ar waɗanda suke masu mulki ko yaushe so yake ga mulkin shi ya ƙara faɗaɗa ya ƙara girma ya ƙara yawa saboda haka ba zai haƙura da iya wanda yake da shi ba zai yi ƙoƙarin ya ga ya gwada kwatar na waninsa don ya haɗa da nashi to wannan duka zai kawo rikirkicewar halittar gaba ɗaya ba za ta tafi ba wannan ayar da ayar da ta gabata a cikin suratul anbiya ita ce almutakallimun ahlul kalam suke kira da dalilul tamanu wannan dalilul tamanu shine ashhar ko aqwa dalilul mutakallimin ala wujud as-sani ala ithbat as-sani almutakallimun ahlul kalam suna amfani da hankali ne kawai wajen tabbatar da samuwar Allah subhanahu wataala suna ganin hujjojin hankali su ne hujjojin da za su iya ba da yaƙini tabbaci akan cewa akwai Allah amma hujjoji waɗanda suke na alƙur'ani ba za su iya sai dai su zama hujja ce kawai ikna'iyya suna kiransa burhan ne burhan hujja ce wacce ke iqna'iyya al-hujja al-burhaniyya ba ita ce hujja yaqiniya ba kawai ka kai abinda zaka kai abokin musu ko abokin jayayya abinda zaka kai shi ka kai shi kwano ka sa yayi shiru ya rasa abin fada wanda ita shine suke kira burhani kana tattaunawa da mutum ya faɗa ka faɗa ka kawo hujja da za ta sa shi ya kasa faɗar komai to wannan shi suke cewa burhan ita ce hujja iqna'iyya to wannan ba shine yaqini ba ba shine yaqin ba zai iya yiwa a samu wani abin da zai kayar da wannan hujjar nan gaba amma yanzu abokin jayayyar ka ka kai shi bango bai da ta cewa to suna cewa hujjoji na hankali su ne za su bayar da wannan su ne za su ne suke da katsaiya su su bayar da tabbas cewa eh wannan hujja ce ta yankan shakku amma hujjoji na alkur'ani na ayoyin alkur'ani hujja ne burhaniya ne kawai iqna'iyya ce to duka hujjojin da suke amfani da su salon hujjoji daban-daban irin su dalilul a'rab dalilul tarkib dalilul takhsis dalilul tamanu wannan shine aqwa dalil a gurin su shine mafi karfin dalili da suke hujja da shi kuma shine wanda suka danganta shi da wani abu na alkur'ani har ya zama na akwai aya ta alkur'ani da za a iya cewa tana ishara zuwa ga wannan dalili dalilin kuma yadda yake shine idan da za a kaddara cewa akwai wani abun bauta ko akwai wani mahalicci dan magana da suke ba maganar bauta suke maganar samuwar Allah ne da samuwar duniya ko kuma sauran fararru saboda gaba ɗaya ba sa magana a kan kaɗaita Allah a janibin bauta masa halin kalam magana su kawai isbatu sani'i a tabbatar da akwai Allah akwai mahalicci wanda shi ya samar da sama da ƙasa da abin da duk ake gani fararri shi ya samar da shi wanda shi ne ya fi damunsu a cikin duka abin da suke kawowa na hujjoji to suna cewa idan da akwai wani wato wajibul wujud wajibul wujud wanda shine suke nufi Allah akwai shi akwai wani kuma tare da shi to abinda zai faru ko dai ya zama wato idan ya zama da kowannen su yana da wata bukata kowannen su yana da muradi tunda ba za a samu ubangiji Allah kuma ba shi da wata wani muradin sa ba ba shi da wani abin da yake nufi zai aikata idan ɗaya yana son misali ya kashe zaidu minan nas dai kuma yana son ya raya shi ko kuma wani jiki ne wani abu ne guda daya dai yake son ya motsa abin dai kuma yake son abin ya zauna kai ya motsa kowa yana da muradinsa to kaga dai ko dai wato ɗaya wato dukansu muradinsu ya tabbata kaga wanda mustahil ne mustahil ne a ce abu guda daya yana motsi kuma baya motsi ba zai yiwu ba ko dai baya motsi ko yana motsi dai baya san ya ga yana motsi dai kuma yana san ya ga yana motsi a ce kuma dukan su muradin su ya tabbata akan wannan abin ba zai yiwu ba ko kuma kowannen su ya rasa kowannen su ya rasa shi mai so ya motsa ya rasa motsawar shi mai so ya ki motsawar shi ma ya rasa kaga wannan shi ba zai yiwu ba domin addidani la yajtami'an wala yartabin nan la yartabin la yartafi'an kilahima naqidani ba za su koru gaba ɗayan su ba dole da kidi ɗaya zauna ko dai a samu yana motsi ko baya motsi amma ya samu yana motsi baya baya motsi kuma yana motsi ko baya motsi a lokaci ɗaya ba zai yi ba to idan ya zanto dukansu sun kasa samun muradinsu kaga ba cikin su ba Allah kenan tunda kowa ya ya gaza Allah ko bai kamata ya gaza ba in dai kowannen su ya kasa samu abin da yake so kaga Allah ya gaza kenan ko kuma a a ɗaya yayi nasara ya zama na muradin sa ya tabbata na ɗaya bai tabbata ba to kaga shi wanda muradin sa ya tabbata din shi zai zama shine Allah kenan to kuma anan ai su suna cewa akwai wani Allah kaga maganar tasu ba za ta yi ba a ce kuma ɗaya muradin sa ya tabbata ɗaya bai tabbata ba to saboda haka babu abin da za su yi illa su yarda cewa abun bautar ɗaya ne ko abin nan Allah ɗin ɗaya ne wannan shi kadai ne zai sa su fita daga wannan ma'asik din duk da cewa wasu daga cikin ahlul kalam tun da shi wannan dalilin tamanu kamar yadda muka ce a gurin mutakallimun shine aqwa shine mafi karfin dalili da suke kafa hujja da shi kan samuwar Allah to amma duk da haka wasu daga cikin ahlul kalam din sun ce wannan dalilin yana da rauni ba su yadda da shi ba kamar Abu Hashim al-Mu'tazili shi gaba ɗaya ma cewa al-adilla aqliya duk gaba ɗaya ba su da suna da rauni ba su da ƙarfi al-adilla sab'iyya sun fi duk da cewa ba mu'tazili ne akwai wani ibn Samarqandi shi ma shi ma ya tafi akan cewa wannan dalilin tamanu yana da wani littafi as-sahaiful ilahiyya shi ma ya kore ya kore cewa wannan dalili da za a yi hujja da shi mai rauni ne haka nan al-ghazali al-ghazali wani lokaci ya yi hujja da shi wani lokaci kuma ya ce mai rauni ne shi wannan dalili na dalilin tamanu haka nan al-abidi al-abidi yana da wani littafi na na ilmul kalam sunan shi abkarul afkar fi usuluddin to shi ma a ciki ya ragargaji wannan dalilin tamanu din ya ragargaje shi haka nan at-taftazani bi littafin sharhul mawaqif na al-EG shi ma ya rusa wannan dalili duk da cewa shine mafi karfin dalili a gurin ahlul kalam al-mutakallimun kuma yawancin su sun yarda da shi amma an samu wasu daga cikin su sun ja da wannan kamar al-taftazani da ya rushe shi wani da yazo al-kirmani al-hanafi da ya zo shi sai ya yi raddi ga tafta zane har ya kafarta shi ma ce tun da bai yadda da wannan dalili bai ya kafarta hujjarsa kuma shi ne wani akwai wani abul mu'in annasafi ya kafarta abu hashim al-mu'tazili to saboda haka shi ma tun da wancan abin da ya faɗa ya zama kafiri kai ma shi kake faɗa to kai shi kenan kai ma ka zama kamar sa a shahid anan al'amidi da suka kawo waɗannan faradiyat guda uku ko dai bukatar su duka ta ci ko su rasa duka ko ta ɗaya ta tabbata su ne dai guda uku ko dai bukatar su su duka biyun ta samu wanda ba zai yi ba a hankali a ce ga abu mai rai matacce ba zai yi ba sai ko matacce ko mai rai bukatar su duka ta tabbata ba zai yi ba kowanne ya rasa bukatarsa shi ma ba zai yi ba in kuma har haka ta yi to dukkaninsu ba Allah ba ne ta ɗaya ta tabbata ta ɗaya ba ta tabbata ba fito wanda ta tabbatan ya zama shi ne Allah ko kuma kuna cewa akwai wani Allah kaga shi dole ku yadda Allah ɗaya ne to shi ne al'amidi ya ce a akwai iftirat na hudu wanda ba su haɗe shi ba ta yi su haɗa kai su samu sulhu tsakaninsu ko ba an ce duniya da sama da ƙasan in kowa zai zai zama wannan Allah ne na bangaren wannan Allah ne na nan bangaren duniya za ta lalace ba ce to ai ba sai su haɗa kai ba sai haɗin gwiwa su samu ittifaki sai sulhu a tsakaninsu ya ce to wannan zai yiwu shi a gurinsa ya ce kaga ashe kenan waɗancan faraziyar uku ba su kenan ba to shi ne nan shi ma ibnu taimiyya ya bi ta kansa ya ce masa a'a inda har aka tsaya aka dawo sulhu to an samu rauni kuma wanda kuma ba zai yi ba a ce Allah ya yi rauni in Allah ya aka ce wannan Allah ne kuma ya yi rauni to ba Allah ɗin ba ne saboda haka in har suka dawo suka haɗa kai to ba zai yi ba dole ɗaya ya yi rauni ya nemi a yi sulhu da ɗaya ya nemi ya sulhu da ɗaya in kuma har ya yi rauni zai nemi sulhu da ɗaya to ɗayan kuma sai ya nuna masa isassa kaga an dawo wala ala ba'dhum ala ba'd saboda haka ba za ta taba yiwa duniya ta zauna lafiya ba a ce ababan bauta guda biyu ne ko sama da biyu kamar yadda suke cewa suna da suna abin nan suna da suna da yawa to shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya faɗi wannan sha idan la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd da kowanne ya tafi da abin da ya halitta ya ware halittunsa ya ce wannan su ne nawa kai ma ka tafi da naka ya zanto yana da iko yana da iko da nashi ne kadai baya da iko da na wancan shi ma wancan bai da iko da na wannan in kuma aka samu haka to dukansu sun zama ba Allah ba duk sanda ya zama akwai wani abin da baka da iko da shi to ya zama ba kai ba Allah bane kaga anan ba za su zama alloli ba in dai har kowa la zahaba kullu ilahin bima khalaq to ba za su zama alloli ba tunda ya zanto kai iya wanda kake da shi kake da iko akan sa amma kana ji kana gani wancan baka da iko akan sa shi kuma ubangiji fa'alun ne lima yurid duk abin da ya ga dama yake yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi yana hukuncinsa da yadda yake so ba mai cewa dan me to amma idan har aka ce shi wannan Allah ne amma bai da iko akan wadancan to ya zama ba Allah din ba shi yasa Allah ce wala ala ba'dhum la zahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd yayin da kuma ya zanto kowa ya tafi da tashi halittar to a wajen halittar ma kawai ai za a iya ta samun tafawuk wani halittar su tafi ta wani inganci kamar yadda muke ganin kamfanoni da suke yin waya ko suke yin mota ko suke yin jirgi mu babanta da magana jirgi jirgi in ba kai shi mai kyau ba za a shiga hatsari mu dauka dai kan mai misali da jirgi na san ko shi din akwai wanda ya fi wani watakila akwai wanda zai daɗe yan ana morarsa akwai wanda kuma zai daɗe ba to yadda dai muka sani cewa ku kamfanoni da suke kera abubuwa sun sha bamban a ce wannan kamfanin japan ne wannan kamfanin germany ne wannan na korea ne wannan china ne wannan ce made in nigeria to kowanne kaga akwai akwai wato level din matakin ingancin abin da yake kerawa to haka nan in aka ce allolin daban-daban kowa ya keɓanta da abin da ya halitta dole ne wani zai fi wani ƙwarewa a wajen halittarsa zai ba wa halittarsa wasu khasa'is wasu dababbaki da wancan ba zai iya ba wa nashi halittar ba to idan aka samu wannan kaga babu shakka shi wannan da halittarsa tafi inganci yana sama da wancan to kuma wanda yana sama da shi to ba zai gane shi ba kuma sai ya nuna masa isa kamar yadda muke gani a rayuwar duniya ta dan adam duk kasar da ta suke da ƙarfi to za ta yi ƙoƙari sai ta nuna wa ƙasashen da suke ƙasa da ita fin ƙarfi ta sa musu wasu dokoki dole su bi suna so ko ba sa so kamar yadda yanzu ƙasashen yamma ko mu ce ƙasar amerika take sa wa ƙasashen duniya har ma da na yamman gaba ɗaya take take jujjuya tattalin arzikin duniya yadda take so ta ga dama ta ɗaƙaba ma wata ƙasa takunkumi ta ga dama ta ɗauke ta ga dama ta baka bashi ta ta zuba maka ruwa akan bashin kasa biya ita ga dama ta yaƙi ƙasar da take so ta ƙwace mulkin ta ba wasu kamar da ta yi a iraki misali ta ga dama ta ɗaure ma wasu gindisi ta zalunci kamar da ta yi wa take yi wa isra'ila a yanzu ita zaluntar to haka zai faru in ya zamana akwai wanda yake shine mafi ƙarfi to ba zai tsaya iya ƙarfinsa ba kuma ya bar kowa da yancinsa a'a wala ala ba'dhum ala ba'd to idan ya zanto halitta irin tamu ta dan adam ba za a samu istikrari ba yadda ake so idan wasu suka samu dagawa suka samu isa suka samu mulki to ina ga a ce mahaliccan duniya ba ɗaya ba ne gaba ɗaya ita duniyar wasu alloli ne suke jujjuya ta to shi ne Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan shi yasa a cikin littafin as-sawa'iqul mursala da ibn al-qayyim yake cewa fata'ammal hadha al-burhan al-bahir bi hadha al-lafz al-wajiz al-bayyin wato anan abinda zan nuna wa yan uwa bambanci tsakanin ayar Allah subhanahu wataala law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da kuma burhanut tamanu da wadancan suke fada suke magana akan sa shi Allah subhanahu wataala yana kafa hujja ne akan uluhiyarsa ba akan rububiyarsa yana kafa hujja ne da waɗannan ayoyin da waɗannan maganganu akan uluhiyya tauhidul ibada cewa shi kadai ya cancanta abauta masa shi yasa yace law kana ma'ahu idhan la zahaba kullu ilahin ilahin bima khalaq saboda shi yana tabbatar da uluhiyya ne bauta shi kadai ya cancanta abauta masa babu abin rayuwa gaba ɗaya ba za ta samu istiqama ba idan ya zanto za a bauta ma wani ba Allah ba shine ma'anar laukana laukana fihi ma'alihatun illa Allah la fasadata da zai zama waɗannan ababen da ake bautawa sun cancanci bauta a bauta musu bayan Allah subhanahu wataala to da da rayuwa ba za ta yi ba saboda kasa za su lalace saboda haka shi ubangiji yana kafa hujja ne da wannan akan isbat tauhidul uluhiyya ba ba tauhidul ba ba tauhidul rububiyya ba tauhidul rububiyya wani abu ne da yake cikin fidira shi yasa za mu ga a wani guri Allah subhanahu wa cikin suratul Isra wallau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idhan labtaghaw ila dhil arshi sabila law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna da ace tare da Allah akwai wasu ababan bauta kamar yadda suke cewa abinda kafirai suke cewa akwai wasu ababan bauta da suke ake iya tarayya da Allah da su cikin bauta amma ba rububiyya ba an fahimta ba cikinsu ba sa ba wani cikinsu da yake cewa akwai wani abu wani wanda ya halitta ba Allah ba ayoyin da muka karanta duk sun tabbatar mana da haka da wasu ayoyi wala in sa'altu man khalaqa samawati wal ard la yaquluna Allah saboda haka dukkanin su ba sa cewa akwai wasu ababan akwai wasu abin nan masu halitta bayan Allah shi kuma Allah cewa qul law kana ma'ahu alihatun kama yaquluna ma yaquluna shine cewa akwai ababan bauta tare da Allah sai Allah ce idan lam tagau ila zal arshi sabila da sun nemi hanyar kusanci samun kusanci zuwa ga lam tagau ila zal arshi sabila da sun nemi hanyar samun kusanci zuwa ga ma'abocin al arshi wato da a ce ma kamar yadda kuke faɗa waɗannan ababen bauta ne da su ma Allah za su bauta don haka dan me za ku bauta musu shi yasa ubangiji subhanahu wataala yace ulaika allazina yad'una yabtaguna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba wadannan da kuke bautawa su ma neman kusanci suke zuwa ga Allah shi yasa anan ubangiji yace lam tagau ila ila ila akai amfani da kalmar ila ba ya amfani da kalmar ala ba da ala aka ce shine zai zama rinjaye kamar yadda wasu ke cewa lam tagau ila dal arshi sabila da sun nemi su kwaci ikon wanda yake da al'arshi da haka ne ala da al'arshi sabila za a ce ba ila ba fa in ata'nakum fala tabqu tabqu alaihinna sabila fala tabqu alaihinna sabila inna allaha kana aliyan kabira saboda haka ubangiji subhanahu wataala yana tabbatar da cewa abun bauta guda ɗaya ne kuma shi ne abinda ubangiji subhanahu wataala yake tabbatarwa a cikin waɗannan ayoyi shi ne ibn al-qayyim yake cewa fata'ammal hadha al-burhan al-bahir bi hadha al-lafz al-wajiz al-bayyin kai la'akari da wannan hujja mai mai karfi wacce ta zo da wannan takaitaccen lafazi kuma wanda yake a bayyane fa innal ilaha al-haq la budda an yakuna khaliqan fa'ilan mahalicci na gaskiya ko kuma abin bauta na gaskiya dole ne ya zamo mahalicci kuma wanda yake sarrafa komai da komai yusilu ila abdihi nafa shine wanda zai sadar da amfani ga bawansa wa yadfa'u anhu dhurra ya kawar da cutarwa ga bawansa falau kana ma'ahu subhanahu ilahun lakana lahu khalqun wa fi'lun da akwai wani abun bauta tare da Allah da shi ma ya zanto yana da wato halittarsa kuma yana da tasarrufinsa وحين إذن فلا يرضى بشراكة بشركة الإله الآخر معه da a ce kuma akwai wani abin bauta tare da Allah to da ba zai so ya samu abokin tarayya ba bal in qadara ala qahrihi wa tafarrudihi bil ilahiyyati dunahu fa'ala da zarar ya samu ikon da zai iya kwace wato allantakar to da sai yayi wa in lam yaqdir ala zalika in farada bi khalqi in kuma ya kasa kwatar ta dan uwansa wani abin bauta dan uwansa to sai sai ya je ya kebanta da nashi wa zahaba bihi kama yanfaridu mulukud dunya an ba'dihim ba'dan bi mamalikim kamar yadda masu sarautar duniya kowa yake jan masarautarsa ya rike shi kadai idza lam yaqdir al munfarid ala qahr al akhar idan ba zai iya kwata ba zai iya kwata ta dan uwansa ba wal ulu alaihi ci galaba akan sa fala budda min ahadi hadhihi al umuri dole ne a samu ɗaya daga cikin abubuwan nan uku imma an yadhhaba kullu ilahin bi khalqihi wa sultanihi ko dai kowanne abun bauta ya ja halittarsa da ikonsa wa imma an ya'lu ba'dhum ala ba'd ko kuma kowanne yayi kokarin yadda zai burkushe dan uwansa wa imma an yakuna kulluhum tahta qahri ilahin wahid ko kuma dukkanin su su zama karkashin karkashin mulkin wani abun bauta wato guda daya a karkashin galabarsa ya tasarrafu fihi wala ya tasarrafu na fihi da zai rika jujjuya su yadda ya ga dama su ba za su iya yi ba wa yamtani'u min hukmihi wa yamtani'u min hukmihim alayhi wala yamtani'u wala yamtani'una min hukmihi alayhi da zanto ba za su iya taba shi ba amma shi zai iya taba su zai iya hukunta su fa yakunu wahdahu huwa al-ilahu al-haq sai zama huwa wahdahu al-ilah al-haq shine Allah na gaskiya wa humul abidu al-marbubun al-maqhurun su kuma su zama bayi waɗanda suke karkashin sa to duk wannan yana nuna maka cewa Allah ɗaya ne yadda duniya take tafiya a tsari tun lokacin da Allah ya halicce ta har zuwa yanzu ba a samu tangarda ba wannan yana nuna cewa mai gudanar da ita ɗaya ne shine Allah subhanahu wataala shi yasa shi yasa yace subhanallahi amma yasifun alki ya tabbata ga Allah game da abin da suke sifanta shi da ci da cewa yana da 'ya'ya ko yana da abokan tarayya ko kuma yana da gajiya wanda ba zai iya tayar da matacce bayan mutuwa ba Allah ya ya tsarkaka daga wannan abin da suke sifanta shi da shi lokaci yayi za mu tsaya anan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh